إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu kalanmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta tv da rediyo na bon ferai yau muna juma'a sha shida ga wata na shida hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da ishirin da tara ga wata na ɗaya miladiya ta isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya yan uwa idan ba mu manta ba satin da ya gabata ko satuttuka da suka gabata sati biyu mun samu karatu kan al-inqilab to ina ganin yau za mu tashi kan za mu tashi biske ga alkira muna tare da shehin malami shek abdulmalik hamis a nan yame nijar akaman kala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi masu kallon mu ta sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonferai duk inda kuke na kusa da na nesa a duk inda kun kasance a duniya muna fatan amincin Allah ya tabbata a gare ku amin eh insha Allah ta'ala kamar yadda muka sani yadda muka saba dukkan ran juma'a daga karfe tara na safe zuwa karfe goma na safe muna gabatar da darasi a wannan kafa ta yada labarai muna ɗaukan maudu'ai da mustalahat da ya kamata mu tattauna a kansu daidai abin da lokaci ya bamu kuma daidai gurgurdun iya ilmin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu a sati wanda ya wuce mun so mun shimfiɗa akan maudu'i na alim qilab to sai kuma ya zama to ba shimfiɗa ba ma ya kwashe lokacin gaba daya to a yau insha Allah ta'ala za mu yi maudu'in da muka faɗa a wancan sati shine maudu'i na alqira'a muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya amin ya rabbil alamin mawdu'i na alqira'a shine wato karatu alqira'atu wal kitaba yin karatu da kuma yin rubutu sun samo asali ne a yaren larabci daga ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan ismul fa'il alƙare ismul maf'ul almaqru na'am an gane ko Na'am.
ƙara'a shine ya karanta ya ƙara'u yana karatu ƙira'atan shine yin karatu alƙare mai yin karatu almaqru abinda an ka karanta ismul maf'ul kenan sai a ce makara shine wurin da ake yin karatu ko lokacin da ake yin karatu ko yin karatun ma shi kanshi almasdar lumini kamar da suke faɗa na'am shi yasa makara wurin da ake karatu daga nan bahaushe ya ɗauko wannan kalma sai ya ce mata makaranta Na'am.
ai makara ne sai ya ce makaranta To.
kamar sana'a yasna'u sina'atan sani' masnur masna' sai ya ce masana'anta to na fata an fahimci na'am to kalima ta qira'a sun ka ce asalinta masdar ne sayyal da larabci abinda ake ce ma masdar sayyal shine masdar kinda abu guda bai bada shi yanzu misali in nice daraba ya buga ba sayyal bane saboda bugu ana iya yin shi duf'atan wahida amma shi qara'a bai yiwa a ce yayi karatu sai ya hada alal aqalla harafi biyu ko abin da ya kama da haka kenan sai zaman to karatu yana bukatar abubuwa da dama kafin a yi shi sai zaman to sayyal ne kamar at-tilawa tala yatlu tilawatan shi kuma alkitaba an gane ko wato shi ko ya samu wasu ne daga shi wancan qara'a yaqra'u wato fa'ala yaf'alu mislu da saha yansahu shi ko kataba an gane ko yaktubu ake cewa wato fa'ala yaf'ulu mislu qa'ada yaq'udu ina fata an fahimce ni shi kuma kataba yana daukan ma'ana ta rubutawa shi ma sayyal ne domin wato yana iya zamantowa sayyal saboda in an rubuta kalima guda sayyal ne amma bai wani lokacin bai zamantowa sayyal saboda ana iya rubuta harfi daya to ya rubuta harfi daya kaga ba wani aiki za a yi ba da an yi tsar haka an yi alif ina fata an fahimce ni to kalima ta kataba tana nufin rubutu sannan kalima ta kataba tana nufin wajabtawa an gane ko shi yasa ya zamanto ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن جاء الله سبحانه وتعالى أتكن سورته وتو البقرة أن قالكو سنن كتب تنف وجب تاوى كتب ربكم على نفسه الرحمة أن قالكو ألا يا وجب تاما كنش رحمة to nan da an ka ce wajabtawa a ilimin aqida babu abin da yake wajibi ga Allah abin da ya ga dama da yake aikata fa'alul lima yurid sai zama to kamar yayi falala ne domin ba a cewa Allah an tilasta shi kuma Allah ba zai tilasta da kanshi ba ina fata an fice ni dukkan abin da zai zo ma'anarta abu yana kan ubangiji ina fata an fice ni to bai yiwa a ce abin nan yana sama Allah ko ko Allah ya wajabta maka shi an gane ko wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha kaga ala saman Allah amma la yajuzu listila ala Allah la haqiqatan wala majazan domin da yazo cikin hadisi na Abu Huraira yana cikin sahihi Muslim wa anta zahiru falaysa fawqaka shay'un babu wani abin da yake sama Allah kenan ba a wato a zahiri babu abin da yake sama Allah kuma a hankalci ba a cewa wani abu yana sama Allah la yajuzu listila ala Allah la haqiqatan wala majaza ko haqiqa ko majazi ga wanda sun karbi akwai majazi bai halatta ba a ce akwai abu saman Allah kuma na ala ba tana nufin an wajabta ba don ba abin da yake wajibi akan Allah domin ala tana daga cikin harufan da suke nuna abu ya zan kamar wajibi wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kalima ta kataba wani lokaci kuma suka ce tana zuwa da ma'ana ta ado ayi ma abu ado ko a sake shi shi yasa hariri a cikin mukama ya kawo wata mukama da akwai tauriya a cikin ta abinda ake nufi tauriya ka zo da kalima wadda tana da ma'ana biyu ko uku ko fiye da haka amma kai ma'ana ta nesa kake nufi amma mutane ma'ana ta kusa suke nufi an gane ko to shine tauriya boye abu kenan daga warrani kamar yadda zo cikin hadisi da Ka'ab bin Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taba tafiya wata gazuwa ba illa warra sai ya buya yayi tauriya in yaje gabas to yamma na zai kai hari sai a je a kai labari gashi nan tafi gabas sai a je an kai hari yamma kaga gobe ko an kai hari ko an kai labari yamma ba za su yadda ba za fata ana fahimta ta to wannan abin nan ne kuma tana nufin buyewa don Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi yatawara yana buyewa to hariri yake cewa da ya amfani da waɗannan kalmomi ina ganin sun kai miki ko 40 ne ko 42 yace wa katibina وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب وكاتبين فرق قصيدة إندي أعجيب أرويها بلا كذب عن العيان فكنوني عن أبا العجبي رأيت تو دكا بيت تكا رأيت تكي كرن تدسو إنجي ما لما نقوي تو رأيت كينا ورأيت كاتبين شيني أسلم مغانا وكاتبين أي ورأيت كاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب wa katibina na ga waɗansu marubuta shi za mu fassara katab ko ya ce wa katibina wa ma khattat anamiluhum harfan amma anamiluhum ɗan yatsunsu wanga so ita ma anamil ɗan yatsa an gane ko da saman ga wa ma khattat anamiluhum ba taɓa rubutu rubutu ba kai ya ce wala qara'u ma khutta fil kutubi bu su taba kuma karanta da abin da a cikin littafi ba nan yana nufin al-katib huna wato al-katibul mazada al-mazada shine kamar mu ce abin nan al-mazada da zayu shine kamar al-qirba shine kamar mu ce sarka ko wani dan burga mai ko wani abun da ake sakarwa to kenan waɗanda ke saka su su yi musu ado su ne abin da ake nufi kenan kalma ta kataba wani lokaci tana ruwa bi ma'ana zayyana ko khata shay da haka ɗalibin ilimi sai ya san ma'anin kalma kai ya zo wata magana ana ake nufi ya ce mallami ya yi kuskure alhali mallami bai kuskure ba to in muka ɗauki alƙira'a da alkitaba a larabci kenan yanzu mun san dai ma'anarsu a gurguje alkatib wanda ya rubutu almaktub abinda an ka rubuta almaktab wurin rubutu ko almaktab an gane lokacin rubutu ko almaktab yin rubutu in an ɗauke shi masar ne shi yasa ake kiran biro inda mutum yake rubutu maktab ya an ce maktab din wani office din wani ina fata an fahimci ala ayyati hal mun dai dan kawo almustaqat ne a gurgushe to menene muhimmancin wato yanzu wato alkitaba da alqira'a in muka bibi al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salati wa atammu taslim ana kiranta ummatu iqra sunan mu ummatu iqra ɗaya daga cikin sifofin mu an gane ko domin al'umma annabi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kasu kashi biyu akwai ummatu da'wa akwai ummatu ijaba ummatu da'wa dukkan musulmi da kafirai ummatu da'awa idan an kire shi ya kira kowa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ummatu istijaba sune waɗanda suka karba ma kiran Allah الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح نا أنا مجرى الصحابي أن قال يكو والذين استجابوا لربهم أن قال يكو وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون نا أمة الإجابة أكيد في سي زمان تو مسلمي أكيد في kowace kuma daga cikin su tana da sifofinta waɗanda an nata musulma tana da sifa ta musulunci tana da sifa ta karɓa mada awa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da abin da kama da haka ummatul da'wa tana da sifofinta ta kafirce akwai yahudawa akwai wani akwai wani akwai wani ga sabon su suna aikata sako ga na luwadi ga na zina ga na kaza ga na kaza ga na kaza ga na kaza kowace dai al'umma tana da sifofi shi yasa hadisi da wasu taftariqu ummati wasu sun fassara shi da ummatu da'wa wasu sun fassara shi da ummatu al-istijaba wannan dai ba maudu'i mu bane anan na'am ummatu iqra me yasa ake ce mana ummatu iqra saboda kalima ta farko da ta sabka a cikin alqur'ani shine iqra ka koma cikin sahihul bukhari a babu bad'il wahyi hadisi ne na ummul mu'mini aisha radiyallahu anha yana daga cikin abin da ake kira marasilus sahaba saboda wannan hadisi da aisha ta ruwaito shi lokacin da an kai wannan hadisin ita ko ba a yi fita ko mu ce ba ta da wayo to kenan ya za a yi ba ta da wayo ta ruwaito wannan hadisi tana ji shi ne ga wani sahabi su ko sahabbai kullum udum kenan da anka ce wa mursalun ma fihi sahabiyyu saqam in ji imamul baiquri da ce mursal shine wanda sahabi ya fadi a'a ya zamanto in sahabi ne ruwaito ga sahabi ba mursalus sahabi wannan ba a kiran shi mursal a matsayin wanda ba a karba amma mursal na tabi'i shine ana ganin tabi'i yayi riwaya ga tabi'i ko tabi'i ya yi sahabi ya riwaya ga tabi'i nan ne za a kiran shi mursal wanda ba a karɓa shi domin ɗalibin hadisi ya hattara wajen saha hadisi da za a shi to idan muka tafi a wannan hadisin yana da tsawo ba za mu iya kawo shi ba babu bada ilwahi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin a masa hayyana zuwa kogon Hira sai da Jibril ya bayyana gare shi hatta atahu alhaq wa huwa fi ghar Hira sai yace mai iqra yace mai ma ana bi qari'in ka yi karatu ya ce ni ba mai karatu ba ne domin al'ummar shi ummiya ce kuma shi bai taɓa karatu ba if ya kama shi ya ce fa akhadha ni ya kama ni wa ghatta ni ya matse ni ko ya matse ni hatta balagha minni al-jahd nan ba juhud ake nufi ba har sai da na wahala al-mashaqqa kenan wanda yake nuna ilimi ana buƙatar malami don ga jibrilu shine malamin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kai karatu ba a san malaman ka mun ga alamar kai jahili na'am kuma ya sha wahala wanda yake nuna neman ilimi sai an sha wahala ba wai kawai ka zamana haka garu duk ba ka ci daɗi kuma ka samu karatu bai yiwuwa ina fata ana fahimta na almuhimmu ga wannan uku fa arsalli wa qala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq to shi yasa ake cewa ummatu iqra domin mi domin shi karatu yana daga cikin abin da ke sawa al'umma ta wayi kuma shi karatu shi ke sawa a samu yanci cikakken yanci yau duk kasashen da ake son su samu yanci in dai ba a yi karatu babu zancen yanci mutanen China sun samu yancin su saboda sun yi karatu ina fata an fahimce ni mu kuma Afirka an ce an ba mu yanci amma na ƙarya ne don ba mu yi karatu ba muna da ana ta wasa da hankalin mu ne kawai to a tuwace ake yi da mu saboda mi babu karatu ba mu iya kare kasashen mu kullum muna baya ta fuskar ba addini ba ina fata in fahimce don an ce ana baya baya irin na ilimin duniya da kirkirin duniya amma ta addini wanda addini ya ci gaba duk inda yake a duniya Na'am.
sai mun fahimci wannan to ana ce mana ummatu iqra al'umma ce ta karatu kuma umma ce ta kitaba to idan muka dubi alqur'ani mai girma yana da sunaye guda biyar yana da sifofi masu yawa sifofi kuma malamai sun kasa su gida biyu suna alqur'ani na farko alqur'an duk da yake ibnu kathir ya karanta shi qur'an Na'am.
me yasa aka samu suna alqur'ani wadansu malamai suka ce a haka kawai aka samu suna alqur'ani imamu shafi'i hakan ya hakan haka ya tafi a cikin ar-risala na shi risala ta imamu shafi'i cikin usulul fiqh ba risala ta abu zaid al-qayrawani ba wanda muke karatu mai sharha samarud dani anan cikin fiqhul malikiyya wanga cikin fiqh na wanga ku cikin usulul fiqh na na imamu shafi'i cikin usulul fiqh Na'am.
yake cewa kawai murtajal ne shine abinda ba hak- ba wai an kalli wani abu bane kawai a'a haka ne kawai aka sami shi suna ba mushtaqun bane an cira to shi daga wani abu jamhurin malamai sun saba wannan ra'ayi suka ce shi qur'ani an samu asali ne daga qa- qira'a ne qira'a qara'a yaqra'u qur'anan mislu ghafara yaghfiru ghufranan mislu kafara yakfuru kufranan daga karatu ne kina an hankalta ba alkur'ani shi abin karatu ne balma ya zo a cikin suratul qiyama inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan muka karanta shi kaga nan akwai mas'ala guda biyu ta akida ta farko qara'nahu in mu mun ka karanta shi musu Allah ba yana nuna akwai Allah ɗaya biyu ko uku ba a'a annunu litta'zim Na'am.
sannan kuma fa'iza qara'nahu in mun ka karanta ma ma'ana in jibrilu ya karanta ma da izinin mu don ba Allah na ga karanta mishi qur'anin ba nazala bihi ruhul amin ko ba haka ba Na'am.
ala qalbika litakuna minal munzirin Na'am.
sannan kuma ba wai ga zuciyar shi ne ya zo kai tsaye ba karanta mishi sannan ya shiga cikin zuciyar shi mun fahimci wannan da kyau saboda masu tawilin ayoyin alqur'ani idan muka kare da wannan za mu gane an sanya mishi suna alquran saboda karatu kaga kalma ta farko ta sabka da ai karatu kenan karatun nan kuma ya danganta kowa da ina shi misali ma'ana shi annabi ya karanta alqur'ani ko aka sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'ummarsa kuma in an yi masa umurni ita ma an yi mata umurni ita ma ta karanci alqur'ani ta karanci sunna ta karanci abin da zai kai ta gaba na kere-kere ba abin da zai zama to sharri ba kamar ilimin waƙe-waƙe da tambadudi Na'am.
an gane ko kenan sai zamanto al'amru nan lin matsayin lil wujubi yake ga waɗansu abubuwa waɗansu abubuwa ba lil wujubi ba ba dole bane sai ka karanta komai amma ka karanta abin da zai gyara addinin ka wajibi ne al'umma ta karanta wasu ilmumuka waɗanda ta kare kanta yana matsayin fardu kifaya sai zamanto akwai alqadrul mushtarak wancan kowa za a bashi nashi gurgudu abinda malaman usul fiqh suke cewa Oh.
kenan kuma littafin sunan shi Qur'an ai karatu daga cikin sunayen alqur'ani alkitab zalikal kitabu la raiba fihi masu cewa rubuta alqur'ani bid'a ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka rubuta alqur'ani ina zancen bid'a kuma shi ya umurcin ai a rubuta shi kuma alkitab rubutu ya nuna alqur'ani ana rubuta shi kenan da an rubuta shi ko an yi mai wasali ko an yi mai digo wannan duk ba wata matsala bace to daga kataba ya ne sannan kuma daga cikin sunayen alkur'ani kira an samu munasaba ta rubuta shi kuma an samu munasaba ta karanta shi sannan daga cikin sunayen alkur'ani akwai at-tanzil domin yana nuna masdar na alkur'ani daga nazzala yunazzilu tanzilan sabkarwa sai Allah ya ce a cikin suratu ash-shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin tanzilu sabkakke na munazzalun ne an ka masdar anuhin ismul maf'ul sabkakke na shi alqur'ani min rabbil alamin daga ubangijin talikai dan ya nuna maka al-masdar alqur'ani daga inda qur'ani ya fito wanda ka cewa hadisi an ce an wane an wane an wane an wane kaza kaza shirme ne a'a ba haka nan bane masdarul qur'an min Allah ta'ala daga law- ta Allah ta'ala ila lawhil mahfuz min lawhil mahfuz ila jibril min jibril ila nabi sallallahu alaihi wasallam min nabi sallallahu alaihi wasallam ila sahaba min sahaba ila tabi'in min tabi'in ila tabi'in ila tabi'in tabi'in ila yawmina hadha ka ji masdarul qur'ani kai dan qur'ani ne daga cewa ba a cewa an wane an wane an wane an wane Oh.
ko cikin qur'ani shi ba akwai shi Oh.
ina fata an fahimce ni Na'am.
sannan daga cikin sunayen alqur'ani guda biyar akwai al-furqan tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nazira ko ba haka ba Na'am.
to me yasa summiya al-qur'anu qur'anan li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil qur'ani ya zo idan ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya ya bayyana abinda an ka boye na cikin littattafan da suka gabata ya nuna menene gaskiya cikin at-taura da injila da wanda an ka yi ƙarya an ka saƙa ya ciki wanda ba ciki shi yake ba to sai sunan alkur'ani na biyar akwai azzikr inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu mun ka saukar da alkur'ani inji Allah kuma mu za mu kare shi ta hanyar za mu sa a haddace shi ta hanyar za mu kiyaye rubutun shi ta hanyar masu rubutu ta hanyar za mu kiyaye shi ta hanyar malaman da sun ka san ma'anar shi na Allah waɗanda suna da karatu suna da imani ba su yarda su yi cuwa-cuwa da alkur'ani Allahu akbar duk hanyoyi ne da kare shi Na'am.
don ya ce shi zai kare shi ba wai shi zai koya kare shi a'a ya sanya hanyoyin da bai za a kare shi Na'am.
shi na ya sanar da waɗannan hanyoyi Allahu akbar na fata an fahimce ni.
Na'am.
to me yasa aka sanya mai suna azzikr domin ana tunatarwa da alqur'ani wal qur'ani zikr alqur'ani ma abucin tunatarwa ne yana tunatarwa kuma shi abin tunatarwa ne da shi kenan muzakkarun bihi an gane ko litunzira bihi kai gargadi da shi kenan ya zan abin yin gargadi da shi Mm.
sifofin alkur'ani kuma suna da yawa sifofin alkur'ani suna da yawa ana kira alkur'ani alqawlu saqil zance mai nauyi nauyi wato ba ana nufin in ka dauki qur'ani yana da nauyi ba ake nufi in ba qur'ani an yi shi da manyan manyan takardu ba amma na ana nufin zance ne mai nauyi shi yasa zo cikin hadisin Aisha cikin sahihul Bukhari lo tace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana sauka mishi da wahayi fil yawmi shadidil barq yini ko dare mai tsananin wato sanyi wa inna jabinahu la yatafassadu araqan jabinahu fuskarsa la yatafassadu yana cike da araqan wato gumi ko kuma wuce zuha fa al- asalin al- alfasdu shine shi shawa domin an kaga mutum da aska jini zai fito to kamar haka ne yake fito mishi Allahu akbar shi yasa kaulan saqilan kenan mai nauyi daga cikin sifofin alqur'ani mubin wa anzalna ilaykum nuran mubina kaga shi alqur'ani nuran ne kuma mubinan ne sannan burhan ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum daga cikin sifofin alqur'ani alhakim an gane ko zalika natluhu alayka min alayati wa dhikril hakim daga cikin sifofinsa akwai al-aziz ya buwaye duk duniya wa innahu lakitabun aziz ya buwayi kahirran duniya ya buwayi alramomin duniya komi zaman ka gangaram ce kai kuskure cikin alkur'ani ƙarya kake kace baka kuskure No.
cikin alkur'ani tunda manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya karanta alkur'ani yayi kuskure ƙarya kake kai da ka karɓo ga manzo kace baka yin kuskure gaskiya sai dai kuskuren kai karamci almuhimmu yana da sifofi da yawa waɗanda musarrahun biha kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an ko al-ayatul mutashabihat na ustaz at-tayyar dan kasar saudiya zaka sifofin al-qur'ani akwai mustanbata sifofin da istinbatin su ake yi ya an ce istinbatin su ake yi ma'ana babu nasin da ya zo da su amma an yi istinbatin su ne an azama alkur'ani su misali kamar sai a ce alkur'ani mu'jiza ne duk cikin alkur'ani kaf babu inda ce Qur'an- Allah ce qur'ani mu'jiza ne in kuma akwai ka kawo ba har ka rigima ba ce in mun ka gani mun gane shi sai mu yarda na'am amma malamai sun kalli wata ma'ana da waɗansu ayoyi suka zo da ita wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara Allah ya ce ba za su iya kawo ba kuma har duniya ta shi ba iya kawo to sai an ka samu mu'jiz ya gaji yadda halittu su kawo irin shi akwai maganganu da dama kan mu'jiza to kaga wannan sifa ce ta alqur'ani amma mustanbata ce ba musarraha ba na'am sai zama to qur'ani yana da sifofi waɗanda an faɗe su ko cikin alqur'ani ko hadisi hadisi hadisai ingantattu ko kuma mustanbata ne tirato su aka yi to in an ce tirato su aka yi sai mun yi hankali babu cewa sifofin alqur'ani ne matsayin sifa domin alqur'ani magana Allah ce sifa Allah ce sai zaman to ana kawo su ne min babil ikhbar mu ce za a bada al- labarin alkur'ani da su amma ba matsayin mu tallafa ma alkur'ani su ba don sunayen Allah da sufufin Allah tauqifiyya ne ma'ana sai an same su cikin nassi ake cewa sunan Allah ne ko sifar Allah ce amma istinbati min babil ikhbar kana ibada labarin Allah yana kaza ko ku sifar Allah kaza amma ba kana nufin ba tauqifi babul aqida sai ka san wannan to mun fahimci wannan ko Na'am.
to yanzu kenan mun samu eh, eh, muhimmancin wato sunayen alkur'ani da sifofinsa eh, mai so ya koma cikin littattafan ulumul qur'an da tafsiri zai ga bayanai masu yawa to sai muhimmancin karatu da rubutu lokacin da an ka tura manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tura cikin al'umma wanda take ummiya ummiyai waɗanda ba su iya karatu ba su iya rubutu ba daga ummuna asalin mutum ko kuma al'ummu zuwa ga uwa domin mutum in ya tashi ya koyi yaren mahaifiyar shi akwai maganganu da malamai akan wannan magana to kuma me muhimmancin karatu me muhimmancin littafi idan muka duba eh, muhimmancin littafi shine cewa ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake samun karatu a karanta to idan ko za a samu karatu littafi ko yana da muhimmanci domin ilimi shine ashrafu shay ilimi yafi komai kiba da daraja shi yasa aka ce mala'iku su yi wa annabi Adamu sujada shi yasa aka tura annabi Musa ya je ya karatu wajen Khidr ko mun ce Khidr annabi ne ko mun ce Khidr wali ne ko ma annabin ne to annabi Musa shi na daga cikin ulul azmi minar rusuli ba ma rasulun ɗaya bane kuma ya je karatu wanda ya nuna cewa wani yana iya ɗauka karatu ga wani Qur'ani yana nuna iya karatu ga dabba ko a karantar da dabba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce kare wanda an ka ba karatu mukallibina tu'allimuna hunna mimma allamakumullah an ka bambanta kare jahili da kare mai ilimi balle mutum mai ilimi da balle mutum jahili sannan hudu hudu ya ba annabi Sulaiman ilimi yace ahattu bima lam tuhit bi duk da annabtarsa da tare da aljannu shike da komai da kimar shi da darajar shi kuma hudu hudu ya san abin da bai sani ba da haka ka tara da kanka na fata ana fahimtar ta okay to kenan littafi yana da muhimmanci shi yasa wani sha'ir da ya zo kan bayanin muhimmancin littafi yake cewa ya musta'irar kutubi da'ni fa inna i'arati lil kutubi aru fa ma'shuqi min ad-dunya kitabi wa hal absarta ma'shuqan yu'aru ya musta'irar kutubi ya kai mai zuwa aron littattafai da'ni yace don Allah ka bani lafiya ka bani lafiya fa inna i'arati lil kutubi aru domin ba da aron littafi a wajena abin kunya ne famashuqi min ad-dunya kitabi abinda na fi kauna al-ishq ne wato soyayya tsananin su an gane ko ka diba cikin fiqhu lugha na Imam Sa'alibi zaka ga sunayen su a cikin larabci sun kai guda 10 kuma ka dibi al-alfaz al-kitabiyya na Abdurrahman al-Hamadani zaka ga yadda a cikin larabci za a faɗi abu 60 ko 40 kuma ma'ana guda suke basuwa ko ku suna kusan ma'ana guda na tafi na je na yi kaza duka sai baka su sun kai guda 40 shi yasa wani malami ya ce inda na ga wannan malami lokacin da yake rubuta wani littafi da sai na sa takobi na dace a hannun shi aka ce kalma guda
kalma guda suna bada abu 40 kamar yanzu ka ce zahaba ya tafi masha ya tafi yas'a ya tafi duk suna bada ma'anoni masu fuskanta abu guda ko da akwai bambanci a wajen su to wani malami yace inda na ga malamin nan lokacin da ke rubuta littafi da sai na dace hannun shi aka ce me yasa aka Allah yace to ya bata dalibai ya tattaro fa'idodi ya ajibu su guda al-alfaz al-kitabiyya sunan littafin Abdurrahman al-Hamadani in ban manta sunan shi ba ina ga Abdurrahman al-Hamadani yake na'am to don haka yace fa inna i'arati lil kutubi aru ba da aron littafai wajina abin kunya ne fa ma'ashuqi min ad-dunya kitabi abinda na fi kauna a duniya ni shine littafi na wa hal absarta ma'shuqan yu'aru ka taba ganin abin so wanda ake bada aron shi ka taba ganin mutum mata ta ya dauka ba wani aro in dai ba wajen shi an jibi da an ka halattar da wannan da kuma wajen turawa da wannan shirme ya kai wajen su suna cin dama alade wanda ya kai musu da kuma ɗauka aƙidar babu addini babu Allah ta kai su mutum na ibada mata ta aro ko in mata ta ga wanda take shawa a biya kuɗi shi take ta dan saboda ta je daɗi hal absarta mashukan yu aru bayyuwa ina fata an fahimci bai ba su ɗaya daga cikin shu'ara wanda ake kira Ahmad Shauqi Amiru Shu'ara na wannan zamanin wanda ya wuce ya mutu in ban manta ba 1932 yake cewa ana man baddala bil kutubi sahaba iz lam ajid li wafiyan illa al kitaba ana ni man baddala bil kutubi sahaba ni na ni duk ba da abokaina ni mai da su madadi ni ba da su kambacin alkitaba littafi ni dauki littafai ni bar abokai ni musanya da su don mi islam a jidli wafiyan illar kitaba ban samu aboki cikakke mai ba mai cikakka amana ba irin littafi kuma littafi yana da alaka da dan adam yadda ake haihuwar mutum haka ake haihuwar littafi an san shekarar da an ka aihe shi sannan kuma an san kan wani fanni yake bayani kamar yadda mutum an san speciality kin da yi an san ilimin da ya kumsa kamar yadda an san mutum shi ma sashen ilimin da yake karanta wanda ya kumsa akwai dai alamomi littafi na iya konewa ya bace ga duniya dan adam na iya mutuwa akwai alaka tsakankanin su ina fata an fahimta shi yasa ake cewa akwai wani babban marubuci a kasar misra ana kiran shi akkad akkad shine wato asin larabci akada shi shine abin da ya rikice shi yasa sun kace akadun da sunan shi da usulubin shi na rubutu ba kowa ke ganewa ba shi ma muakkadun ne misal ismihi kamar da sunan shi yake to sun kace mata walam yatazawwaj shi akad ham deputy dan majalisa ya taba zama na kasar misra mata ya mutu walam yatazawwaj kuma bai taba aure ba suka ce dalilin da yasa bai taba aure ba akwai yarinyar da bala'in kauna to sai Allah ya mata rasuwa daga nan ya yi ta soyayya amma dai bai ga wadda ta dace da shi ba har ya tsohon mutu an gane ko sun kace mata wani mai tazawwush wa an jaba amma ya haifi isnaini wa samani kitabar littafi 82 kai kaji an ce an jaba kana san tsama da aiwa daya to ba dai aka dushi ba kaka ce mun jina jina ka san mutane akwai bidiyon magana da su ala ayyati hal wannan ya nuna littafi yana da muhimmanci ina fata ana fahimta ta karatu kuma yana da muhimmanci to tunda an ce iqra kayi karatu to shi karatun nan fanni ne ya za mu yi mu fahimce shi to sai mu koma zuwa ga ilimin mukka ilimin mukka dukkan su suna da alaka da addini da ilimin karatun alkur'ani da hadisi da tafsiri da usulul fiqh da usulul hadis da sauransu an gane ku dukkan ilimin ne da addini ilimin bincike na duniya na kera salula da jirgin sama ilimin addini ne domin Allah bai ce ga bakin ilimin da da ku karatu ba yace ya hore muku duk abin da ke cikin sammai da ƙasai ku yi karatun su ku amfana da su wa sakhara lakum ma fi samawati ma fil ardi Allah ya hore muku kenan ku yi zamani ba ku karatu wannan ku da kuka ce wanga ilimin addini na wanga ilimin duniya na babu ilimin duniya dukkan su in ka nemi yarda Allah da su zaka samu lada zaka samu lada mun fahimci wannan da kyau ko to madalla amma bari mu tabo waɗansu daga cikin abubuwan da ke nuna muhimmancin ilimi ɗaya daga cikin shu'ara na Andalus an gane ko abu ishaq al-aliberi al-aliberi ya yi wasu baituttuka baiti ina ganin 120 zuwa baiti 122 kaga babu da mun kawo su amma dai mu kawo abin da mun ka kawo ya bayyana wata wasiya da ya ma abokinsa kan neman ilimi da muhimmancin ilimi yake cewa tafut wato kasida ce ta'iyya in an ce ta'iyya mai karewa da ta'un ba'iyya mai karewa da ba'un ha'iyya mai karewa da ha'un yace tafuttu fu'adakal ayyamu fattan وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات, ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا ما مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوء وحتى متى لا ترعوي أنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا أريت هو الأضب المهند ليس ينبو مطاعا إن نهيت وإن أمرت هو وإن نهيت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت فلو قد ذقت منه الواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا خدر بزينتها كلفت يتشي جعلت المال فوق العلم ظلما لأمرك في القضية ما أدلت وبونه وبينهما بنص الوحي بون ستعرفه إذا طه قرأت حد زوا بيتوتن لإن سلجني على فراش فأنت على الكواكب قد جلست ومهما افتض أفكار الغواني فكم بكر من الفكر تبطى ده سورة سورة بيتوتن سورة ديوا yake cewa yazidu bi kasatil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta yake cewa ababakar abokin shi da yana nasiha yake cewa ja'alta al-mala fawqa al-ilmi zulman dan adam ka sanya al-mala dukiya fawqa al-ilmi saman ilmi zulman dan zalunci ko kuma dan rashin sanin inda ake aza abubuwa domin al-zulmu yana nufin wada'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi shi yasa an ka sanya mu suna shirka shirka saboda an aza ibada ba wurin da ta dace ba shi yasa ake kiran zalunci zalunci saboda zaka dauki haƙƙin wani ka ba wani ko ka ba kanka shi ko wato alhikma shine hikima wata ushai fi mawdu'ihi ka aza aburin da ya dace la'amruka yace na rantsi da ranka mun ce ba a rantsuwa da wani in ba Allah ba kenan sai mu ce ko yayi hazukin la rabbu amrika na rantsi da ubangijin da ya halicci rayuwarka ko kuma yayi kuskure kuma Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mu duk masu kuskure muke fil qadiyyati a cikin wannan qadiyya ma adalta ba kai adalci ba to wa bainahuma tsakankanin ilimi da abin ga da dukiya bi nafsil wahyi da nassi na wahayi baunun akwai bangare mai nisa ilimi yana gaban dukiya ilimi yana gaban mulki domin mulki in akwai jahilci babu inda za a ya ce amma sa tarifu za ka gane kuma ba a samun mulki babu ilimi yanzu turawa da sun samu shugabancin duniya saboda suna da ilimin duniya ne don saboda mu fahimci kasiyar da kyau yake cewa baunun akwai baun shine akwai bagire mai nisa amma sa ta'rifu zaka gane wannan idza taha qara'ata idan ka karanta suratu taha kina idza qara'ata taha shi amma baiti ne yazo sai at-taqdim wa ta'khir idza taha qara'ata malamai suka ce me yasa ya faɗi wannan domin Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ƙara masa ilimi wa qur rabbi zidni ilma ka roki Allah ya ƙara maka ilimi amma bai ce rabbi ba ka ce ka ƙara mai rizqa ba sai ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk duk da ke ana roƙo Allah arziki amma saboda muhimmanci ilimi sai ce ka nema ya halatta a nemi arziki wajen Allah domin arzaku ne amma sai nuna muhimmancin ilimi karara ina fata an fahimci to kaga wannan yana nuna mana muhimmanci na ayi karatu to idan muka zo kan matsala ta karatun ilimin duniya za ga waɗansu suna laɓewa da wasu nasoshi na magabata sai suna nuna ilimin duniya bai da wani muhimmanci wannan ba haka bane amma bari mu taɓo daga cikin maganganun su ina fata an fahimci sai mu kawo dalilai na farko magana ta imamu zamakhshari imamu zamakhshari ɗaya ne daga cikin wato mufassirin na ilimin balaga wanda ya yi zurfi cikin ilimin balaga in kana son ka san balaga ta alkur'ani tsantsa ina fata an fahimci ni sai ka karanta littafin shi amma banda aqidarsa kuma banda hadisai don ba malamin hadisi bane sai ka dibi al-kafi shaf fi takhrij ahadith al-kashaf na imam ibn hajar al-asqalani ya fitar da hadisan da ya kawo shi yasa in kana so kai dirasa akan hadisi kana ɗaukar wani tafsiri kaga hadisan da an ka kawo ka duba wanda sun ka inganta da su inganta ba ko asa ko da sahabbai ko da ba da sahabbai ba a wajen aqida kuma sai kai hattara yana da aqida ta mu'tazila amma duk da haka ahli sunna suna amfani da littafan shi wajen aqida da abin wajen balaga don saboda yana daga cikin adalci inda mutum ya kuskure ka nuna ya kuskure inda ya daidai ka nuna ya daidai sabanin yau abin da yake faruwa ina fata an fahimci ni akwai kuma at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur shi ma wajen balaga littafi ne mai muhimmanci ta alqur'ani duk da shi ma aqidarsa ta ash'ariyya ce wani lokaci yana koma zuwa ga ahlus sunna wani lokaci kuma zuwa aqida ta ash'ariyya ina fata an fahimce ni sannan kuma sabanin wajen yan shi'a in an ce dan shi'a duk wanda ba dan shi'a ba su ahlus sunna ne a wajen su ko ka zama to dan ash'ariyya ko maturidiyya ko ma ahlus sunna wanda aqida ta mutu ahlus sunna su duk ɗaya a wajen su ina fata ana fahimta ta sannan daga cikin littattafan na balaga ta alqur'ani ka karanta albalaga alqur'aniya lada abdullahi bin fodiyo na ustazu doktor an gane ko abdul baqi shu'aibu agaka dan kasar najeriya bayarbe wanda ya karanta su a nan university abdul mumin da balaga doktora da ya rubuta daga balaga ta alqur'ani littafin littattafan abdullahi bin fodiyo ya dauka ya hidda aujuhul balaga yayi magister akan hisnur rasin nashi littafi alfiya tasarruf sannan kuma ya yi a cikin wato littattafan shi na ulumul qur'an da kuma tafsiri diya'u ta'wil fi ma'anit tanzil da kuma kifayat du'a fa'i sudan na university abdul mumuni a a university sai yayi karantarwa ba university abdul mumuni ba in na faɗi abdul mumuni kuskure ne to sannan kuma littattafan balaga ta alqur'ani akwai littattafan ustadu doktor fadil samar ra'i sirru man ra'a wani gari da ake cewa sirru man ra'a wanda ɗaya daga cikin khulafa'ul abbasiyya yi su ya ana kiransa samar ra'i iraki ne garin yake lokacin da muka karatu a kasar saudiya mun zama da wani limamin juma'a na kasar iraki ana kiransa mustafa an gane ko shi wa wannan yankin ya fito yankin yana da amfani kwarai kuma yana da wato hisba akwai abin noma to samar ra'i wannan profesa ne na balaga ta alkur'ani da ta larabci asalinsa da ya tashi ma gashi balarabi ya yi karatun kuma ilimin larabci har ya kai doktora bai da akwai allah ba yana karanta wata aya inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha ita as-sanadiyyar musulunta Allahu akbar to sai kuma kuma yana alqur'ani khidma to littattafan cikin balaga ta alqur'ani suna da muhimmanci kwarai da gaske kaga yana da at-ta'birul qur'ani sannan yana da balagatul kalima fi ta'biril qur'ani yana da ma'anil abniya yana da ma'anin nahwu na dai yana da ma'anin nahwu na biyu yana da ma'anin nahwu na uku yana da ma'anin nahwu na hudu in ka karanta waɗannan littattafai za ka ga balaga ta alkur'ani da kuma littafin wato profesan tafsiri na kano ustazu doktor kabir yunus wanda ya shi ma ya karanta suwa a nan sayi amma yanzu ya koma najeriya kuma yana jami'a ta jigawa wanda lokacin da dr sani ya kuma karanta suwa abu kafin ya je jigawa dr sani rijiyar lemu da ya rubuta tafsiri ya ma ba shi daga cikin waɗanda suka duba tafsirin don saboda ba ka yi aiki kace babu kuskure ciki malamai suna da tawazu sosai abin da ake ce ma ilimi ina fata an fahimce to balaga ta alkur'ani imamun zama shari mu dawo kan shi ana kiran shi jarul lahi makwabcin Allah ba ana nan ya ce sama ta bakwai ba a ana nufin ya zamana a makka a ɗakin Allah sai an ka kire shi jarul lahi kuma bai ɓoye aƙidarsa yana bayyana aƙidarsa to sai imamu zamakshari da yawa da littafi kuma yana jiji da kansa malami ne mai jiji da kansa mun taɓa kawo bai tukansa a bayan ba sai mun kawo su ba ko bari mu kawo da larabci don saboda wani bai taɓa jin su ba yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadin la'amruka ma fiha mithluka shafi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atahu faljahlu kad-da'in wal kashafu kash-shafi ka ji da kai mai larabci kana fahimta almuhimmu cikin suratul rum imamu zamakhshari sai zo yi wani istinbati cikin alqur'ani ya fitar da wata mas'ala mai ban mamaki yace ilimin duniya duk university da an kai da speciality matukar babu addini to sunan shi jahilci sai an kai wuta tunda ka san in Allah ya baka baiwa da ka haƙuri abu sai a wuta kanka sai ka bada dalili yake cewa dalilinsa a cikin suratul rum yace Allah ya ce wa'adallah la yukhlifu Allah wa'da ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وعد الله القول إن الله لا يخلف الله وعده الله بايا سبع القول سيدي جنكر تباكو دنيا كو زوا لاهرة زوا غبا دنيا كو كما تلاهرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما في يونت متاني باسو دا سني يعني أنت متون بيد سني يا غمي jahili sai ce ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya sun san zahirin rayuwar duniya da aka yi sarrafa ta amma wahum an al-akhirati hum ghafilun amma su game da lahira da kan niyya ce jahilai ne to kan wannan istinbat ne ga muzmak shari'a da kyau to sai sun ka dauki ai ba sai an yi karatu ilimin duniya ba ba sai an yi karatu likitanci ba saboda sun jahilci cewa Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an ko sun gafara sannan suna kafa hujjar lokaci da baitutuka na Imam Shafi'i Imam Shafi'i ya yi wasu baitutuka a cikin diwani na Imam Shafi'i duk da cewa shi ya hada diwanin ba amma an tattaro baitutukansa wasu kuma ana shakkan ma ko da shi ne ko an dangata shi zuwa gare shi zuwa gare shi yake cewa kullul ulumi siwa alqur'ani mashghalatun illa alhaditha wa illa alfiqha fi ad-din العلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين كل العلوم دكا علم مكا سوى القرآن إن بقى القرآن بقى مشغلة to nan mashghala ana iya cewa mushghilatun suna shagaltar da kai daga ashghala yushghilu duk da shi ana cewa shagala ya wato yashghalu an gane ko ya shagala to mushghila tana shagaltar da kai a shekara ba ta shagala daga larabci aka rubuta ko kuma mashghalatun sai ya zama to nan mashghala ana nufin lokacin shagala ne in ka tafi lokacin da kake yin wannan ko ko wurin shagala ne a lokacin da kake wurin ko ko mashghalatun wato masdarul mimini shagala ce abin da ke sawa a shagala ne ko kuma a'a an kawo shi mashghalatun ana nufin kamar wato abubuwan da ke sa mutum ya shagala ne sai zaman to an kawo shi al-masdar ko zarful zaman ko zarful makana amma ana nufin maf'ulun li ajlihi fil ma'ana kamar da yace al-waladu majbanatun ya'ya kamar da cikin hadisi majbanatun kaga raggantaka ne amma da suna samun dan adam raggantaka yace illa al-haditha sai wa hadisi tunda a hidda qur'ani wa illa al-fiqh fi ad-din sai kuma fiqh al'ilmu ma kana fi haddasana abin da ilmi wanda akwai haddasana wani an wani an wani wadanda suka cewa shirme na ko kala katu wa ma cewa zaka dubba wanda ba wannan ba wasu wasu shayatini wasu wasu shayatini sai suka fauja da wannan to kaga anan imam shafi'i bai kawo ilmin lugha ba kuma alhali ilmin lugha da shi ake kare qur'ani da hadisi da fiqh da usulul fiqh da usulul hadisi da usulul tafsir to aiki nan kaga tana yiwa to sai a ce a'a to ayyana nufin ba a sanin waɗanda sai an kai ga wancan to ilmukan duniya fa kuma ya ce cewa zaka a'a irin muka duniya tun da nasoshi sun tabbatar da su tana yawa shi ba da su yake nufi ba ko kuma yana nufin a'a su waɗanda in babu ilimin addini ba su da amfani shi da abin da Imam Shafi yake so ya ce amma da wannan nisan ga mutane sun bar ilimin karatun addini al'umma gaba ɗaya ta zamanta yau tura suna ba mu kashi sun bayar da mu bayi ba mu san yadda za mu yi ba sai in mun tashi mu yi karatu kuma karatu ingantacce almuhim to wannan muhimmancin wato karatu da qira'a kina abubuwa ne masu muhimmanci in ba shi yin karatu hanya ce ta samun ilimi kuma hanya ce ta fita daga cikin wato abin da bauta ta kafirai da waɗansu sai mu je nukta mu ta uku saboda lokacin mu ya fara tafiya kuma mu nukta biyar ne yanzu uku na mun kai nukta ta uku shine alqira'a almusmira alqira'a karatu almusmira mai amfani daga asamaru shine ɗayan icci to laraba suna cewa wato asamar ɗayan icci amma ana nufin fa'ida tun da littafi bai da samara na fata an fice ana son a yi karatu mai amfani a samu amfanin littafi a samu amfanin karatu to na farko ana son a samu amfanin karatu sai ta hanyar littafi sai an ba littafi muhimmanci yanzu turawa zakin da suka yi mana suka ce in kana son ka koyi ma dan afirka abu to ka sanya shi cikin littafi saboda mai karatu ba da littafi ba na gaba wani malami saman internet ya kawo wata kissa notar imam etan fulair imamin mu barawuna to kaga da jawo kake suka ce subhanallahi wai ashe wani malami ne aka gayyace shi budin baki na unguwa sai jiya a gidansu akwai kuɗi da an ka aje ko jika 20 na sai ya dauke su sai ya sa su cikin alqur'ani ya boye alqur'ani na masu gidan amma kuma qur'ani yana gidan aka yi budin baki qur'ani ya tashi an ka nemi kuɗi ba a rasa ba kuma imam daga shi sai matan mai gida kidan an karasa yadda za a yi dalilin mai shi kuɗi sai bayan shekara guda sai suka yi tunanin kuma su sake kiran imam ya yi buɗin baki suna shakka dai suka sake kiran shi tun da babban mutum ba haka na aka nuna ba ya yi kuskure ko a ci mutuncinsa almuhim an ka kare can abinci sai suka yi kokarin su bijiro mai da magana su gani shin wai me yasa yayi wannan ko tana yiwa yana da ciwo ne irin na dauke dauke kamar irin yadda sarauniyar Ingila suke ciwon dauke dauke ba wai talauci gare ta amma tana da ciwo na dauke dauke da ta zo ta dauki abin da ba nata ba zaka iske mutanen da adda wannan ciwo na'am suka tambaye shi me yasa ya dauka ko shi na cikin talauci ne babu ya taimaka mishi komi sai imam ya ce ashe ya dauki kuɗi tabbas dan Allah ya ce wallahi shi ya dauka babu wani shakka to ina kuɗi yace a dauko alqur'ani ko da sun ka dauko qur'ani gidansu suka buɗa ga kuɗi ciki me yasa kai haka yace saboda in gani in kana inda kuna karatun Qur'ani da kun ga waɗannan kuɗi wannan yake nuna ku ba makaranta alkur'ani ba sai sun kaushe da kuka Allahu akbar shi yasa munan kasashen mu da kasashen Larabawa da kasashen Musulmi an ka kawo littafi ka fahimce ni kasashen Afirka ka fahimce ni an ka kawo littafi na koyon noma wanda ana iya noma ƙwaika dubu ɗari da shi an ka kawo tiya uku na shinkafa ko na haƙi yanzu da mutum na cakai a bani haƙin na sulhi ne saboda ba su amfani littafi ba a izul karni ɗaya daga cikin odaba da ƙasar saudiya ya yi wasu baituttuka kan littafi yake cewa salis suhula litibasi an ma'alina wala shidur ruzza hal khabar rajafina wastamtir dam'a lil mazbah wa mut farahan ala al hanifi wala takhsha aadina da il kitaba li qaumin yahtifuna lahu halil huruf tugazzina wa taskina yace kasashen musulmi da kasashen afirka abinda halin mutane yake cewa salis suhul ka tambayi kwanoni da tire-tire amma alina nan na da rajin mu da girman mu take a cika ciki tab a zaka a cika ciki a yi kwance a buɗe baki kamar kare ya mutu ana kwana babu sallah babu nahila babu karatun qur'ani sai dai in yayi bukatar mata ta hisari zai shi aika kuma shi kare kuma shi kuma kwana salli suhul altibati amma alina can na da rajin mu take ka tambaye su an gane ko salli suhul altibati amma alina wa nashidur ruzza ka tambayi al'uruz bito ba al'urzu ba ita da shinkafa wani yana cewa a aruz zaman nan ba haka gani ba har tare da kanka hal khabar rajala fina shin har mun rasa abinda muke bukata inda mun cito mun koshi wastamtir dam'a kai kuka ka zubar da hawaye almatsar ruwa istamtara ya zubar ko ya nemi zubar da su addam'a hawaye lil mazbah ga abinda an ka yanki mishwi nan da kamata kai kuka ka ji bakin ciki in ka rasa mishwi amma in don baka yi karatu ba kan kana nan karsa memuwar bidu kongo ba abin matsala bane abu ishaq al-alibari cikin kasidar makaranta yake cewa faqutur ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wala sharibta qutur ruhi abinda ke sa wani ruhi shi samu ci gaba da nasara arwahul ma'ani ka samu tataccen ma'anoni na ilimi ka sa cikin kanka wa laysa bi an ta'imta wala sharibta dan ka ci tuwo ko ka sha ba shi ke nuna ruhin ka ya samu ba a'a jiki shi na da nashi haƙƙi dan adam yana da ruhi yana da jiki jiki yana bukatar a ci tuwo jiki yana bukatar a sa riga mai kyau jiki yana bukatar mota mai kyau jiki yana da bukatar gida mai kyau jiki yana da bukatar mata mai kyau jiki yana da bukatar magani in an sai na farmasi amma ruhi kuma yana bukatar karatu da ilimi da ɗabi'o'i na gari da kuma sanin ayoyi don a magance shirka da girman kai da kahirci ba a sai da maganin su farmasi shi yasa sha'ir yace wato ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi أتطلب الربح فيما فيه خسران عليك نفسك حذب عن فضائلها فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان كجيبا سكين أدب الدنيا والدين إمام الماوردي أكو بيتو تكا مسو أنفاني ودينا رجل سكين سو babu lokacin da za mu fassara su saboda lokaci ya tafi ala ayyati hal dai kenan jiki na ruhi yana bukata amma ina wastamtir dam'a lil madbah wa mutfarahan ala al hanifi ka mutu dan jin bakin ciki alal hanifi akan soye naman da an ka soya an gane ko wato Allah subhanahu wa ta'ala hanif shine wato nama wanda an ka soya kamar yadda zo a cikin suratu hud wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil busra qalu salaman qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanif shine ijil dan marki wanda an ka yanka wanda an ka soyi ko aka gasa wastamtir ad-dam'a lil madbah wa mutfarahan ala al-hanif ka mutu da farin ciki ma'ana ka fashe da farin ciki ka ji daɗi ka cashe ka yi wasan sallarka saboda an kawo nama alal hanifi wala takhsha adina ka ku ji tsoron makiyan mu mu ci tuwo mu yi zaman mu su ta can su yi ta kere kere su yi ta ala mana dokoki waɗanda muka so da wanda ba mu so da na kahirci da na feyi Niger in ta feyi layin da kuma ya kamata a ba ƴan luwaɗi yanci da mi da mi ga mu nan babu iya maka mu komi sai su ga muna amma muna nan da in mun ci tuwo bukatar mu ta rage ta ƙari daga cin ma- abinci sai a ta aikwace da mata ƴan fuwa ƴan tare sai sauraron labarai da ɓace-ɓace da gigarce-gigarce da wani ya saki wance da wani ya arbi wance da wani kaza na banza na wani bai da kima wani kaza shirme dai ga sunan wala taksha a abina kakka ji tsoron makiya in dai ka ci to ka koshi ma'ana shi na nuna halin musulmi da yake mugura yacce da'il wato da'il kitaba li qaumin yahtifuna lahu kasashen afirka ana cewa da'il kitab ka bar littafi ko ka bar zancen littafi li qaumin yahtifuna lahu ga mutanen da suke daga murya ko sun ka damu da shi asalin alhatfu daga murya an gane ko halil hurufu tugazzina wa taskina haruffa tugazzina suna ba mu tu wa taskina suna shayar da mu dan karatu ya guda tun da ba tu aka samu ba abinci ake samu cikin shi dan kai karatun qur'ani ai wannan ba wani hikima gare shi ba ko wani abu don kai wani karatu ko lakwal tanda ana bibin lakwal tabbata ce don kasa ɗanka lakwal kawai ɗanka kai mai arme ka gida mai gida ka ba shi kwasan kasuwanci shi arme ɗaya shi arme mata shi aihu shi kenan magana ta rage ta ƙari ba buƙatar ilimi halin hurufu to gabina wa taskina idan mun an kawo littafi a mallamina to in mallamina allo zai kawo mu ci ko littafi ko qur'ani zai mu ci a abu shi na karanta da shi kai to lakire za mu ci wa buru halin hurufu to gabina wa taskina ba za su ce mu ba almuhimmu za mu zo akan alqira almusmira wani malami ya littafi a kasar saudiya alqira almusmira littafi ne dan karami kuma akwai wani doctor ya littafi alqira almusmira littafi ne mai yawa mai so ya koma cikin internet shi na wancan na saudiya ba ban ganshi sama internet ba amma wancan shi na gani shi to qira'a mai amfani ya ake yin qira'a mai amfani qira'a mai amfani tana buƙatar na farko at-tartib a jeranta shi ne ake kira shakhsiyatul qari wa shakhsiyatul katibi wal bahith at-tartib a jera karatu wa tasnif a sayar da za a tsatsara at-tanzim kenan sannan kuma al-mulahadatu wan naqd ya zama to kana karatu kana da mulahaba shine in ka karanta abu ko in zaka rubutawa to ya zama to kana da shakhsiya wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wanda zamu zo cikin bahasi in za a yi maudu'i na gaba insha Allah mu yi bayani yaya ake yin bahasi wani ya ce kaza ko sun tafi kaza sun tafi kaza shin maganganun su za a iya hada su ko sun ci karo da juna wani gizance za a rinjayar sannan kuma me yasa za a rinjayar da wannan shine ilimi amma in dai in na kalla kwana uku kana irin rubuta safa dubu sai ka dauko maganar wani safa 40 wani safa 40 amma idan ne suka ci karo da juna menene bambanci tsakankanin su a ina wani fi wani a ina wani bai kai wani ba ilimi na muqarana alqira'atul musmira wannan littafin ina da shi amma yanzu ya bata na yi tabbata ban ganshi ba ina wata Allah ya sa in ganshi ko in samu littafin ne dan karami amma fa'idoji gare shi to alqira'a bayan mun faɗo da ta abubuwa guda uku tana bukata na farko alfahamu na biyu alhifzu na uku annaqadu waɗanda dole sun shiga ciki sannan kaifiyatu dirasatul usul wal naql ulum al usul wa ulum al naql sannan kuma kaifiyatu dirasatin nusus umuman kaji wadansu abubuwa na farko mun ka ce alfaham ganewa mafi yawancin karatun afirka da na zaure da wanda aka yi lakon babu ganewa ciki tun daga kuma sai ina aka tamka banna da jardin damfa saboda ana koya ma mutum karatu ya hardace shi amma kuma ba a koya mai ya gane yanzu da an ka zo sai a ci waya maka a b c d e f g h e g k l m n o p q r s t u v w in masu karatun ingilishi na a b c d har zuwa karshe inda larabci na a ba ta sa ja ha ha da za sai ka iskiyar ma bisa hanyar suna yi ko ba haka ba amma saboda babu pedagogy ya kamata in ka koya ma mutum harafi biyar to in ya karanta su gaba kuma ya komo ta baya in ka ce a ba ta sa ja sai ka ce ja sa ta ba a sannan kuma ka ce mai a ja ta sa a ja ya gane da aka cakuɗa su a i u u i a i u a a u i i u a haka a cakuɗa su sai shiga ni gawa ni gawa ni amma a alifin fataha a alifin kisila i alifin damma'u a iu haka kana suka har da cewa in ka ce ila a take bai sani ba ila i take bai sani ba kaga yahfazu wala yafhamu shine muskilan bani isra'ila wa minhum ummiyuna ka gane ko la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wasu suka ce la ya'lamuna alkitaba ba su iya karatu ba wasu suka ce amma sun san ma'ana wasu suka ce la ya'lamuna alkitaba ba su wasan littafin ba su iya karatu ba sai dai illa amaniya sai zama to istitna'i munqati ko muttasil in sun iya karatun muttasil da in ba su iya karatun ba kuma munqati an fahimce ni to alfaham ganewa ana buƙatar ganewa cikin karatu in an gane kuma sai a taskance abin da an ka gane shi yasa imamu shafi yake cewa al'ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqa wa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bayna al khalaiq tariqa al ilmu saidun ilimi kamar farauta ne ka saidi ne kenan asalin magana wal kitabatu qaiduhu kuma rubutu shi ke da ce ilimi qayyid suyudaka ka ɗaure abinda ka dabaibaice abinda kai farauci bil hibalil wasiqa da yaggwai ko igiyoyi masu ƙarfi wa min al hamaqati yana daga cikin wauta an tasi da gazalatan ka je ka farauci ki gazala barewa kuma wani lokaci al gazala ana nufin ashamsu in an yi tauriya ko ba haka ba babu dama mu kawo baitutukan da sha iya kawo wa tatrukuha bain al khalaiqi taliqa kuma ka bar barewa ka cikin mutane kana samunta to dan haka kenan sai an gane kuma sai an taskance na biyu sai alhibzu har da cewa ba komai ake har da cewa ba abinda ake so a har da cikin ilimin addinin musulunci a har da ka'idodi na ilimin tafsiri alfiya ta ilimin tafsiri da abdullahi gondo ko kuma da ka'idodin ka haddace su in manzum ne yana da sauƙin haddacewa na biyu ka haddace ka'idodin ilimin hadisi alfiyatu suyuti alfiyatu iraqi manzumatul biquniya kasa kasa ko kuma ka haddace ka'idodin akanka usulul fiqh ka haddace alfiya ta usulul fiqh ko alfiya ta nashrul balud na wannan malami na kasar Mauritania ko ka haddace kuma wani littafi daga cikin mutuwar wanda suke kankana ko abin da littafin ibnu usaimin da yayi libaiti da wani abu cikin ilmu usulul fiqh ka haddace su bayan ka haddace ka haddace alqur'ani shine gangaren farko ka haddace hadisai gurgurdon iyawarka don maka haddace duk hadisan duniya ka haddace abaituttuka cikin ilmul qira'at ka haddace alfiya ka haddace الشاطبية cikin nahawu ka haddace alfiyatu ibn malik ka haddace durra al-mudhi'a ka hada qira'at al-ashra as-sughra da shatibiya da durra al-mudhi'a kuma ka haddace tayyibatu an-nashr qira'at al-ashra al-kubra ka haddace ka'idodin ilimi sannan ka haddace shi'r waqi na shu'ara'u shi'r al-jahili da shi'r al-abbasi da kuma shi'r al-dawla al-umawiyya har zuwa karshe al-muhimmu dai abin da suke cewa poem to sannan kuma ka haddace alfaqaratul muhimma in an ce abu yana da sharadi ɗaya biyu ko uku ko kai baitutuka ka haddace su ko kuma ka samu baitutukan wani malami kamar wani malami da ya yi littafi jam'u shatat baitutuka wanda masu haddace ka'idodi sharuɗa da ya kawo su to in ka haddace wannan shi da abin da ke so a haddace amma ba a son ka haddace komai dan ba ko Allah ba irin wannan kwakwalwa ba in zaka iya haddace ka'idodin da bayani yana da kyau amma in baka iya ka haddace ka'idodin da za su taimaka ma wajen bayani cikin muhadara da khutba da bayananka da komai za su taimaka maka to alhibzu har da cewa lokaci ya matso zan kawo baiti na Imam Shafi'i sai kai mana addu'a wannan mawdu'i na ko sai mun yi shimfiɗa sati mai zuwa ko kuma tana yiwa sai ya zama to mawdu'i na biyu in ba ai anniya ba shine cewa Imam Shafi'i yake cewa alayka bil hifzi dun al jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatun tufarriquha fal ma'u yughriquha wal fa'ru yughriquha ah fan naru tahriquha wal ma'u yughriquha wal fa'ru yakhriquha wal lissu yasriquha alaika bil hibzi imamu shafi ce wallahi dalibi ilimi na ore ka da hada cewa dun al jam'i fi kutubin kamar ta kana tattara da tafai fa inna lil kutubi afatun tufarriquha domin littattafai suna da illoli afa da alhamza suna da illolin da suke tare da su tufarriquha wanda suke rarrabe su suke halakar da su falnaru tahriquha ya an ka gobara su koni wan naru yugriquha wal ba'u yugriquha ruwa sun tsada su ya an ka sa su cikin ruwa ko ruwa an kai ruwan sama an kai ambaliya wal faru yakhriquha kusu yana zuwa ya ciccinye su wal lisu yasriquha barawo ya saci shi yasa wani malami da tafi karatu ya dauko littafai saman jaki sai an kushi sun katare shi da sun katare shi bai da komi an tattara almajirai na irin daga hulluna sai gemi babu kuɗi suka ce to ya ce bai da arziki sai mai dan shugaban yan hoshi ya ce a kana da arziki ya ce a tattara bai littafin na a tere su da jaki ya ce wanga ilimi na ya ce mallam ba ilimin ka na ba ilimin ka shi na cikin kanka ya ce daga ran nan ya san dan hoshi ya bashi karatun cewa duk abin da da muhimmanci sai ya sa cikin kanshi ina fata abin shi yasa tara littattafai bai isa sai da malamai shi yasa wani wani sha'ir yake cewa idza lam yuzakir zul ulumi bi ilmihi wa lam yastafid ilman nasiya ma taqaddama fa kam min jami'in lil kutubi min kulli mazhabin yazidu ma al ayyami fi jam'ihi ama babu lokacin da zamu fassara waɗannan baitutuka kuma wagga nukta ta uku cikin ta ne muke bamu kai ta hudu ba balle mu isa zuwa ta biyar kilan tana yi wa aishin fida da da ita wannan karatun na alqira'a ko kuma ya kasance a yi maudu'i da shi na biyu da izinin Allah ya Allah ya bamu iko dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
masha Allah yan uwa mun ji karatu daga bakin malam kan alkira'a to ɗaliban ilimi aiki ya same ku kun ji bayanai kan karatu an ji bayanai dun kan mura ai ɗaliban a dun mura Allah shi amfana da mu da abin da malam ya karanta da mu amin amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين.
وكره آمين.
إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين.
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين